a wannan yammaci na nawa ga wata sha bakwai ku duba mana ashirin da hudu ga watan zulƙa'da hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da darussa da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchin Najeriya. Sannan muna karatu cikin littafi mai suna Al-Wasaya Annabawiyya na babban malami Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Allah ta'ala jikan shi da rahama. Zama da ya gabata mun karanta wasiya ta 26 wacce ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su wato ainihin cimoriyar dama su gaugawa kuma cikin ayyukan alkhairi tun kafin lokaci ya kure musu ƙarƙashin wannan mun ja hankalin kawunanmu da na 'yan uwanmu matasa cewar su ci gajiyar rayuwarsu da ƙuruciyarsu da lokacinsu wajen nema na halal kada mutum ya ɓata rayuwar shi a wajen kallon abubuwan da ba za su amfane shi ba ko a hirar daba ko a zaman daba ko a kallon ƙwallo ko a ƙwallon madu a'a mutum ya ci moriyar lokaci wajen bautawa Allah sannan wajen neman halal da wannan ne kuma mutum zai wato ainihin yaƙi talauci amma idan mutum ya zama yana daga zaune to Allah ta'ala baya ruwan kuɗi daga sama amma Allah yana saukar da sabbuba na arziki daga sama shine ruwan sama da kuma sauran sabbuba da Allah ya saukar to idan mutum ya tashi ya zabura ya miƙe to sai ubangiji ta'ala ya dafa masa ƙarƙashin wannan ne yana da kyau mu ci gajiyar damammaki da lokuta da Allah ta'ala yake bamu matashi yanzu ne zaka nemi ilimi yanzu ne zaka nemi kuɗi yanzu ne zaka nemi lahira amma idan girma ya zo to abubuwa da yawa girma yana zuwa da su Allah ya sa mu dace yau za mu tashi a wasiya ta 27 kenan wacce ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu ga musulmai mala yace wasiyatu sallallahu lil muslimina an yubadiru bit taubati nasuh qabla fawati al awan wato wasiyar annabi sallallahu ga musulmai da su gaugawa wato zuwa ga tuba ta kware kafin lokaci ya kure musu wannan gabar tana da muhimmanci domin kamar yadda muke faɗa ba wani ɗan adam da ba aikata zunubi babu shi yanzu aka ce ka kawo wanda ba aikata zunubi dole ka tafi cikin mala'iku amma in dai mutum ne shi ɗan adam ne to yana aikata laifi to du mai aikata laifi kuma wajibin da yake kansa shine gaggauta mi tuba idan ba haka ba to zai haɗu da wato bala'ai da masifu wanda saƙo yake haifarwa a nan mun sha faɗa babu wani bala'i da masifa da ƙasƙanci da wulaƙanta a duniya da lahira face sababinsa shi ne mai saƙo fir'auna ya halakar da shi saɓa wa Allah ƙaruna mi yasa aka dare masa ƙasa ya nutse saɓo samudawa da adawa da mutanen annabi shu'aib alaihi salam sukan da ma zafi aka turo musu zafi idan ma ka shiga wata bukkar ka sai ka ji waje ma yafi bukkar sanyi suka fito zafi ya dame su sai Allah ya turo musu girgije suka zo suka tara a ƙasan girgijen nan sai Allah ta'ala ya zubo musu da balbalin bala'i daga girgijen nan na wuta ya kona su gaba daya Allah kuma ya ce wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce ba mu zalunce su ba duk waɗannan da muka halakar da su saboda sako da suke aikatawa sai dai sun kasance kawunan su suke zalunta to babu wani bala'i da masifa face sabo ne yake mai haifar da shi idan ka ga rayuwa ta yi kunci ta yi tsada to saban da mutane ne suke aikatawa idan ka ga alkhairi yana barin al'umma to sabo ne annabi ya ce mutane al'umma ba za ta gushe cikin alkhairi ba matukar 'ya'yan zina ba sa yawo a cikin me a cikinsu yanzu fa 'ya'yan zina wata ba matar aure ce mijinta yana saduwa da ita wani yana saduwa da ita a waje don haka yaran za su fito combination ne irin wannan yaran gasa a cikin al'umma suna yawo ya za al'umma ta tafi seti bala'ai da yawa yana samun al'umma lokacin da ake aikata sako to halli kuma shine a gaggauta mi tuba idan an tuba to shi kenan sai a tsira daga wannan shu'um na wannan zunubin amma idan ba a tuba ba fa to Allah ta'ala sai ya kama al'umma da abin da ya kama sauran al'ummatayya da suka saba mishi wato ainihin ya kama su da azaba mala yake cewa ya ƙulu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas annabi ya ce ya ku mutane tubu ilallah tuba zuwa ga Allah fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marra annabi yace ni ina tuba zuwa gare shi sau 100 idan har annabi sallallahu alaihi zai tuba sau 100 kai sau nawa kamata ka tuba wallahi sau malala gashin jinkiya so da shi annabi ba aikata zunubi ubangiji ta'ala ya tsare shi ya kare shi amma duk da haka yana tuba zuwa ga Allah wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sana annabi yace kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun dukkan ɗan adam masu kure ne mafi alkhairin masu kure sune at-tawwabuna masu tuba wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sanna annabi sallallahu yace law akhta'tum da za ku aikata kure hatta tabluga khatayakum as-sama' har sai zunuban ku sun isa sama thumma tubtum sai kuka tuba da taballahu alaikum da Allah ya karbi tubanku subhanallah al'ummar annabi sassanan ita Allah ya wannan gatan muna aikata kure to annabi ya ce da za mu aikata kuren ya isa har sama inda za mu tuba to Allah zai karɓi mai zai karɓi tubanmu kuma zai wato ainihin gafarta mana wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullah dan abbas Allah ta'ala ya ƙara musu yarda ke cewa qalat quraish lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mu ji wannan hadisin quraishawa suka ce da annabi sallallahu ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka an yaj'ala lana safa zahaba dutsen safa dinnan da muke gani ya zama zinare wa nu'minu bika sai mu imani da kai kun ga wannan kamar yar tsila ne da yar cike kenan cewar mi kuma ku kalla al'ummata da suke cewa a musu an musu ba sa imani mutanen annabi shu'aib sun nemi ina daga dutse taguwa ta fito mai ciki ta fito din kuma amma daga ƙarshen mi suka ƙaryata fa kallabuhu fa aqaruha ma bayan sun ƙaryata shi suka tsire ta amma ƙarshen mi ya biyo baya fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqba kun ga da suka nemi ayar aka saukar ba su imani ba to kun ga fa damdama ba sai an yi fasara ba ka san me yawa fa damdama ka san an yi dama dama da su ne to su ma sai suka ce annabi ya roƙi Allah dutsen safa ya koma zinare wai sai su imani qala sai annabi ya ce wa taf'alun kuma za ku yi haka din qalu na'am suka ce eh fada'a sai annabi ya daga hannu ya roƙi Allah Allah amiyar musu da amiyar musu da dutsen safa rahaban zinare sun ce za su yi imani fa atahu jibrilu faqala sai ga ɗan aikan Allah mala'ika Jibril ya zo shi wato sai ce inna rabbaka yaqra'u alayka salam ya Muhammad ubangijinka yana maka sallama wa yaqul yana cewa in shi'ta asbaha lahum safa zahaba in ka so to dutsen safa zai waye gari ya zama zinare amiyar musu shi zinare faman kafara ba'da zalik to ga yanda matsalar take wanda duk ko ya kafirce bayan haka minhum daga cikinsu azabtuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin Allah ce zammar azabar da a tarihi ban taba yi wa wani ba akwai tashin hankali ko babu ku kalla al'ummatai ya mutanen annabi do faj'alna 'aliyaha safila wa amtalna 'alayhim ijaratan min sijil mandud sai da aka daga kasar fa aka yi sama-sama-sama da su aka kife kafin su iso kuma mala'iku suna bin su da hoge daga wuta. Ga mutane annabu sha'ibu abin da ya same su, ga ɗan ƙaruna an dara ƙasa ya nitse, ga waɗanda aka turo musu iska da duwatsu ta hallakar su. Amma duk da haka Allah ya ce, zan yi amma fa zan musu azabar da ta mako ta waɗannan duk da ta shuɗe. Wa in shi ta, annabi ya ce, a ce da kai kuma in ka so, fatahtu lahum babat tawbati wal rahma. sai na bude musu kofar tuba da rahama qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi annabi rahama sai yace bal babu taubati war rahma yace ba haka ba ya ubangiji a bar musu kofar tuba da rahama kun ga ba dan haka ba da duk wanda ya kafirce to da ya dandana kuda amma shi yasa al'umman nan tana duzunuban da aka aikata a baya aka halakar da al'umma mu wani al'umma tana aikata fiye amma kuma Allah ya mi ko kun san da Allah ya so gama mu wannan bankar a taimaka a kashe ta da Allah ya so kama mu kun ga daukan doka a hannu kawai da Allah ya kama mu da shi idan an yi barna an yi laifi wa zai hukunci shugabanni amma mu yanzu fa ba sa yi za mu miƙa musu nauyin yana kansu amma ɗaukan doka a hannu ba addininmu ba yanzu satin nan an yi wahazin jiha na ƙungiyar jama'atu za ta bida wa kamcin a warji na ji shugaban ƙungiya fara zuriyar abubakar ma da yake yana cewa akwai wanda aka kama ba a tabbatar ɓarawo ba ne ana ƙoƙarin buge shi wani ya je shi ba ɓarawon ba ne yana ƙoƙarin sasanci da ba shi kariya duk su biyun suka kashe muna wace idar al'umma ce muna rayuwa kamar a gaba a daji wani bai da zunubi ba ko kaɗan fa amma shi kenan kun ga taritsa da mutum wani abin bala'i ne su ma shugabannin Allah zai kama su idan har sun san masu laifi ba sa hukunta su amma su ma al'umma kuma Allah ba zai basu ba idan ya zama suna ɗaukar doka a me a hannunsu irin wannan musamman abu ya kai ga kisa abu kisa rai rai ba karamin abu bane a wajen Allah Umar radiyallahu anhu ya kalli Ka'aba yace Ka'aba kina da matsayi da daraja amma wallahi ran mu'mini dai a wajen Allah ya fi ki daraja Ka'aba da yanzu dukka aka yi dandazon duniya za ta fi aikin hajji dole sai an tafi maka an je an yi tsawafi a Ka'aba amma Umar radiyallahu anhu ya kalli Ka'aba yace darajar mu'mini dai a wajen Allah ya fi darajar ki abin nufi da a kashe mumini guda ɗaya gwara a rusa ki ma'ana tashi laifin rusa kaba ko to bai kai laifin kashe mumini guda nawa ba guda ɗaya ba wace irin al'umma muke tare da ita mala ya ce wa hazi tauba allati amara Allahu ibadahu biha kun ga wannan tubar da Allah ya umarni da ita wa amara annabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu biha annabi ya umarni da ita هي التوبة النصوح التي تتوفر فيها شروط التالية itace tuba fa ta gare ta kware wacce ta tattara waɗannan sharuɗa bai irin tuban mu ba astaghfirullah astaghfirullah gobe kuma ya ƙare wani ma yana cikin zunubin kuma yana shami wani ma kuma zai aikata zunubi amma da niyyar cewa zai mi kamar yadda suka ce mene wa alquhu fi ghayabati al-jubb yaltaqithu ba'du sayarati ko kuma suka ce mi uqtulu yusufa sannan wata gunu min ba'di qauman salihina sun ce a kashe sannan a da azan mutane su don kuma haka ne aka ga mutum yana aikata zunubi amma yana aikata ba amma yana cewa zai tuba a ai tuban shine ka curu shine malai yace ash-shartu al-awwal sharadi na farko al-iqla'u 'anil dhanb shuruwa daga laifin shuruwa ka curu ka daina mafi girman laifi da yanzu kuma ake aikatawa akwai shaye-shaye sannan bala'i da masifan da al'ummanmu ta samu kanta ko ba kaman yaduwan kayan maye za ku kama ɓarawa in dukan mutuwa kuke masa har ya mutu bai san ya mutu ba saboda za a cikin hankalinsa ya sha kayan maye lokacin da ya je satar gani zai kowa baya kallonsa kuma kowa yana mi yana kallonsa kayan maye yanzu sai ka ga matashi yana shan sholi a kayan maye kuma daga cikin marar amfani kusa a kayan maye akwai mai amfani ko da Allah ya ce wa manafi'u lin-nas amma wa ismu ma akbaru min naf'ihima to daga cikin marar amfani ma kwata kwata akwai sholi sai ka ga matashi kawai yayi haka yana tuka mashin yan acaban nan duk da suke kashe mutane ko yawancin su yan sholi ne yana tuka mashin yana shan sholi da haka yanzu daga wani yana jan ka a mashin kawo acaba kaga yana haka to ka ce ya tsaya ka iso ya sauka ka ya wuce ka sauka wallahi suna tuka mashin suna shan sholi bala'i shaya haifar mana da masifa satan nan da suke mana ba dare ba rana me ya janyo kwaya ce kudin in an samu kwayar za a sha lokacin da aka fi aka tafi satar ba kudin shan kwayar ne aka tafi satar haka dole al'umma ta yaƙi irin waɗannan abubuwa shasha alhamru ummul fawahish wa akbarul kaba'ir da annabi sallallahu kaga giya kaga kayan maye shine jagoran kowane laifi duk wani laifi in an sha kwaya to an bude kidin da za a shiga cikin sa akan wayar ka saboda ya sha kwaya sai ya burma mauka kuma wayar zai sai da ita 2000 kuma ya je ya sha kwaya 2000 don haka dai mai aikata zunubi al'iklawo an zamba mutum ya dena ya ciri abarin zunubi yawwa ciruwan bayan ka ciri ka sanja abokai ko ɗazuwan ɗan ƙwaya da ya same ni yana ta mun ya tuba ya dena ce ka sanja abokanki na rantsi da Allah in baka sanja abokai ba gobe ma sai ka saki saboda in baka da kuɗi ma za su saya maka babu waɗanda suke da zumunci na taimako a tsakankaninsu taimako marar amfani irin 'yan ƙwaya don haka ciruwa ka canja abokai ka ciru ka dena karrajulun lari taraka fahishatar zina mala ya ce do sharaɗi dai na farko ka ciru ka hannu ka kame kamar mutumin da ya bar zina inda ma ta hayya atlawo asbabuha wato ga sabbuban zinan sun cankan kama amma ya ciru mala ya ce mina salatat lari na dakhalul gara inda ma qalat lawul fata daga cikin samari ukun nan da suka shiga kogo ya rufe ɗayan kun ga abin da ya ce ai yar mafa yake da ita ya ya ya yadda ta zina da ita taƙi ko sai da talauci ya kama ta ta kawo kanta kun ga illar talauci sai ta annabi ya ce Allahumma ya uzuka min al-faqri wa fitnati al-faqri annabi yana neman tsari da talauci da fitinarsa da yau ta kama ta ta kawo kanta yace ai ta san bukatarsa ta yadda har sun kebance sai ta ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatam illa bihaqqi kada ka tare da ni in ba aure ba ta sanadin aure ba da ta ce ji tsoron Allah to kun ga anan kenan bai ce zan aikata sai na tuba ba shikenan sai ya hannu sai ya kyale ta ban saraftu anha sai ya ce sai na rabu ne sai na sai na ciro a barin ta na kyale ta ashartu thani annadamu ala fi'li nadama mutun ya aikata laifi idan ka tuno to kai kukan zuci da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce annadamu tauba kaga nadama mutum ya tuna zunubin da yayi wa Allah ya shiru ya zubar da hawaye ya kuka ya tuna girman Allah ya tuna ni'imomi da Allah ya masa shi kuma ya saba wa Allah ya tuno wannan yayi nadama ya danda na sani annabi ya ce tuba kenan kishiyar wanda yake da na sani shine wanda shi kuma yake jin me dadi har yake bayyanawa sai annabi ya ce to kullu ummati mu'afan illa almujahirina annabi ya ce to duk al'ummata masu aikata zunubi akwai tsammanin Allah zai gafarta musu banda masu bayyanar da sako annabi sallallahu alaihi shi mai bayyanarwa babu nadama a cikin me lamarin sa annabi ya ce yana daga cikin almujahara bayyanar da sako mutun ya aikata zunubi da daddare Allah ya suturta shi a daren bai toni asirinsa ba, da safe ya wayi gari ko, alhali Allah ya masa sutura shi kuma yana tona wa kansa asiri yana faɗa wa abokai cewar ga abin da ya yi, ko ma yana ɗauka yana yaɗa wa duniya abin da ya aikata. Wannan annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, kowa cikin al'ummata akwai yuyuwar Allah ya yafe masa amma ban da wannan kenan mafi hatsarin abin da mutum ya yanzu ka zauna kai ɗaya a ɗaki ka kunna kiɗa kana rawa zunubi ne amma abin da ya fi shi zunubi shine kuma ka ɗauka a waya ka yaɗa ina a duniya yanzu mace ita ɗaya ta ji kiɗa haramun ne an gane bayan ta ji kiɗa haramun ne wato ainihin kuma wato ainihin ta zamo tana sa kayan bacci ta yi bidiyo ta yaɗa wa duniya wannan kuma mi kun ga mujahara ne bayyanar da menene bayyanar da sako ne to annabi sallallahu alaihi cikin al'umma ta kowa mai aikata zunubi ko na mai aikata zunubi ubangiji yana iya gafarta masa amma banda wanda yake al-mujahara yana bayyanar da sako al-fasiqul mu'lin bi fisqihi kenan malamai suka ce fasikin da ya aikata laifi amma yana yada shi su waɗannan Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah kaga wanda suke son alfasha ta yadu shi yasa suke yada nasu saban a bayan ƙasa Allah ya ce suna da azaba mai radadi a nan duniya da lahira su so suke alfasha ta yadu shi yasa suke yada ta su dan haka dai annadam in ka aikata zunubi wallahi kar ka taba farin ciki da zunubinka saboda akwai laifin da zaka yi wa Allah ya kyale ka kaza shi ya kyale ka wallahi in baka tuba ba ko baka yi nadama ba ba kyale kai ba akwai ranar da zai mi zai kama ka ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون كما الظالمين سند ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ranan da idanuwa za su kakkafe to ranan ne azzalimai za su gane cewar me su ringa ya laitani ya laitani ya wailata ina babu lokaci ai wannan lokacin ya laitani da ya wailata kuma di ya kare rabbana akhrijna minha فإن عدنا فإنا ظالمون دلوك تمي يا مالك ليقضي علينا ربك دلوك يا قولي موسى ذاك إنكم ماكثون ذاك دومي أيك تزنبي والله ينداما والله daga cikin magabata akwai magabacin da ya aikata zunubi ya tuba amma yana cewa yana jin tsoron akibar ƙarshen abin da zai iya zuwa ya dawo saboda shi zunubi matsalar shi ne in ka aikata ma ka duba ko don Allah baya so ka haɗu da shi sai ya kama ka a duniya a jijjiga ka wai fa baya so ka me ka haɗu da shi ne a can to hakan ma daɗi ne shi yasa idan mun aikata laifi muna nadama kar mu ji daɗi yawwa in ka ji daɗi laifi da kai sai Allah ya dawo da shi'umancin wannan zunubin ga matarka da 'ya'yanka da dukiyarka sai ka ga abubuwa sun taɓarɓare maka me ya janyo shi'umancin wannan zunubin ne daga cikin magabata ce wallahi akwai wanda in ya je aka ta laifi a waje dawo gida ce sai ga matarsa ta bokare sai ya tuna me a waje ashe Allah ya jefo tsana da abubuwa sun rikice masa saboda zunubin da ya aikata a waje kar ka aikata zunubi kaga ka shafa wallahi kai nadama wallahi ƙofofin kamun Allah suna da yawa Allah ya shirye da mu ashantu salis shar'i na uku al'azmu alla ala Allah yauda ila dhanbi maratan ukhra azama cewar nufi cewar in Allah ya yarda ba za ka ƙara komawa ga zunubi ba idan ka koma ko wato gaggauta tuba tunda shedan bai mutu ba to amma dai ka zama kana da kyakkyawan azama cewar ba zan koma ba idan abokai ne suke sa ka kai in zina ne in sata ne in mamiye ne to sai ka rabu da waɗannan abokan in gari ne ma ka canja gari mana in anguwa ne ka canja anguwa ka dai canja abokai ka yi azama cewar wannan zunubin ka curu saboda kar gobe ka koma jibi ka tuba gata ka koma baka san fa yaushe mutuwa za ta mi ba za ta riske ka ba baka san ajalinka a ina yake ba wannan abu islam ɗin ya taɓa kawo wata kisa a wani littafin shi ina ga ko wannan subulu salam ne ko wannan alfit wannan littafin shi ɗaya daga cikin littafin shi akan fitina da ya ce akwai ladanin da ya hau hasumiya da irin hasumiya ake hawa a kira sallah ko ya hau sai manara ya hau sai ya hango wata wani gidan kiristoci sai ga wata kirista ta burge shi sai da ya dawo sai ya je gidansa ya kwankwasa ya ce wallahi ta burge shi ne ta ce to akai musulmi ne kirista aure ba ba tsakaninmu shi ya ce kuma yana son ta ta ce in za ka yi ridda zan yarda ya ce zai yi ridda ya riddan bai aure ta bai mutu to shi yasa ake je ma tsoron kai ma mai aikata zunubi ka ce zan tuba kana cikin zunubin ko ashe ajali ya cin ma maka da haka sai ka mutu a cikinsa ka ka mutu a hatsari shi yasa kawai ka tuba kai kuma azama ash-shart rabi sharadi na hudu an ya tuba qabla al-maut ka tuba kafin mutuwa mutuwan nan ko baka sani ba bagta take zuwa bagta kwatsam kana tare da mutum kun yi magariba kun yi isha sai ku jiya ne wallahi ni ba zamanin da inke tsorita ma irin yanzu wallahi ni dai in naji an yi wata mutuwar ko ni fa ina tsorita sosai fa saboda Umar radiyallahu anhu yake cewa ana cewa wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu gobe ba za a ce ya mutu Umar gashi kuma sai da ya mutu to kai ma kar baka ji cewar an ce wane ya mutu gobe wane ya mutu wane an yi magariba da shi ya mutu tsakanin magariba da isha wallahi gobe ɗayan mu ne wannan mu ne haka barta take zuwa sai ka gaggauta mi ka gaggauta tuba wa qabla tulu'i shamsi min maghribiha sannan kafin rana ta fito ta mi ta mafaɗanta duk waɗannan ba ka san yaushe za su faru ba don haka sai ka gaggauta mi sai ka gaggauta wato ainihin tuba al-shartul khamis sharadi na wato ainihin biyar idan kana zambu muta'alliqan bi haqqin adami fa yajibu ala taibi i'adatu al-huquq ila ahliha aw isti'laluhum minha idan zunubin yana da alaka da mutane ko to ka je ka nemi ka miyar musu da haƙoƙi ko ka nemi su halasta maka ka saci kudin al'umma wajibinka kame da shi baitul mali aljifin gwamnati sai ka gina musu masallaci da makaranta a banza kamiyar musu kudinsu kamiyar talalitar gwamnati a can ka ɗebo za ka ce wani zai saci a kowa in yamiyar yamiyar yamiyar yamiyar shi ke na za a wa al'umma mi To, amma kai ka ce wani ma in kamiyar zai sace ka riƙe, wani ma ya ce in yamiyar wani zai sace ya riƙe, shi kenan an riƙe kuɗin kenan. Amma mutum zai saci kuɗinku zai saci kuɗinku, in ya zo garinku ku ba shi sarauta, ku ba shi matsayi, ku ba shi kaza, ku ba shi kaza, ya fito takara a hakan ya ƙara danne kanku, haka ba da ake a ƙasar nan. Ko duk da kuɗinku. kawai ɗaya wasu malamai na ɗan ba su umara da hajji shi kenan shi na Allah ne babu ya shi mala ya ce idan haƙƙi yana da alaƙa da ‘yan adam to sai an mai da haƙƙi ga ma'abotan shi kuɗi ko duk wanda ya ɗiba ya san aina ya mi ya ɗiba sai ya mayar wannan gun da ya ɗiba idan ba haka ba to sai ya fito gidan tv cewar na saci kuɗi kaza da Allah ku yabe mun duk wanda suke da haƙƙi sai ka nemi su mi wannan kuma abu ne mai wahala annabi sallallahu ya ce man kanat lahu mazlamatun li akhi wanda ni ya kasance yana da wani zalunci ga dan uwan shi min irdi mutuncin sa au shay'in ko wani abu falyata'allalhu minhu al-yawm to yau ne mahalartawarsa qabla an la yakuna dinarun wala dirham kafin ya kasance yinin da babu dinari ko dirhami ko naira ko dala in kana lahu amalun salih yana da aiki nagari ukhiza minhu bi qadri mazlamati sai a ɗiba da gare shi gwargwadon yadda ya zalunci wancan yawa ka zalunce shi a nan kaje ka ɗau dukiyarsa wayarsa ka ɗauka bai sani ba misali waya ta kai dubu ɗari lallahira to ta kai lada nauyi kaza shi kenan sai a ɗebi ladanka nauyi kaza sai a bashi wa in lam takun lahu hasana idan kuma shi wanda ya wannan zaluncin bai da lada fa ukhiza min sayyiati sahibi to shi wancan ba za a rasa shi da zunubi ba sai a kamfato kun ga an zunubin ya kai ta huce yanzu an samu mai sauki sai a kamfato sai a loda wancan da ya zalunce ka fa humila alai sai a loda masa dole in kaya marewa annabi ya ce shine almuflis zai zo da sallah da azumi da sadakoki duka amma ya zalunci wancan wancan ya ajiye waya ya sace ya shiga gidan wancan ya dauka ya shiga can yayi fashi yayi yayi yayi annabi ya ce to haka za a zo a taraba ladansa ladan ya kare a ta ba su a loda masa alhakinsu da ƙarshe zai tashi zero ne banda zunubi ba komai akan shi annabi ya ce sai a wuta da shi shine al-muflis shi yasa kar mutum ya rudu wallahi ya saci kuna al'umma duk wata yana zuwa umara wallahi duk umarar wasu yake wa kuma wallahi akwai wannan masu wannan dabara ya saci kuɗi sai ta zuwa umara ya ta hajji akai akai wallahi duk a wasu yake wa ranar lahira duk sai an ba su sai an biya masu haƙƙi haƙƙinsu la zulma yau in ji Allah babu zalunci a yau banda haka ba dan satar da suke ba da mun fita a wannan talaucin kasar tawo duk ku kalla shekarun tsufa ba sa yi ake tsufa a Najeriya me yake janyowa suwa suka janyo talauci barayin waccan ta yi sata ta ma gudu wata shida ana neman ta wanted wancan shi ma ya sata ya gudu shi yasa ba makarantu yanzu ku kalli makarantu kullun na faɗa yanda suke ba lafiya ba tsaro babu duk babu kaljero su me yasa kowa ya sace kudu to ga hanya ba ba hanya tsaro ko kana da aminci baka da aminci me yasa an ɗeba kuɗin tsaron ubangiji ta'ala ya gyara mana wannan ƙasar tamu kawo mana shugabanni na gari wallahi muna da dukkan arziki da kuka sani amma wallahi iya abin da ƙasar nan ta rasa su ne shugabanni masu gudanarwa na daidai wallahi da Qatar da Kuwait da Dubai wallahi ba za su nuna mana komi ba dan duk abin da suke takama Allah ya ba su na arziki Allah ya ba mu da ƙari sai dai su sun samu shugabanni masu hankali mu kuma mun samu shugabanni wanda akwai bukatar a duba kwakwalwarsu so da kudin da mutum yake ɗiba ya wuce lissafinsa yawa ya wuce lissafinsa kudi ne za a iya gina gari guda da makarantarsa da kominsa ya shekara ɗari garin yana rayuwa amma shi ɗaya ɗiba kudi ku kalli mutane da kowa kwarmi nan ɗin sai me ya janyo an sace kudin ƙasa Allah ya ce wa min as-sari sadiqa fi tawbatin nasu ila Allah ta'ala daga cikin surori na gaskiya a cikin tuba zuwa ga Allah ga misalai awwalan tawbatu Ka'ab ibn Malik wa sahibai tubar Ka'ab dan Malik da abokansa biyu Ka'ab dan Malik wannan kissa ce doguwa yakin Tabuk aka je shi bai je ba shi da abokansa biyu kuma suna da halin zuwa annabi da ya dawo miyana ku zuwa kuna da wani uzuri ba mu da wani uzuri annabi ya ce ku je sai Allah ya hukunci daga ƙarshe da suka gaskata a maganarsu kuma suka gaskata nadama suka yi nadamar abin da suka yi sai Allah ta'ala ya karɓi tubarsu saniyan misali na biyu taubatul mar'ati allati zanat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tubar matan da ta yi zina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga su waɗannan tuba ta gari suke mu yanzu zaka je kurkuku kaga an kai mutun ya aikata ta'asa da zaka ji tausayin sa ka fito da shi ku alƙawari ba zai sake ba ko ka je bayan wata biyu kurkuku sai ka ga ya koma kuma wallahi saudiya an kan je kurkuku nan wa'azi kashi 99 su ƴan kwaya ne kuma sababin kwaya suka ji kashi 99 su ko da takwas wannan kwayar masifa ne wannan kwaya ta zama bala'i dukkan su in ka je dama in ka kala su ma dama ƴan kwaya ne to duk abin da ya jefa su duk a wannan bala'in wallahi wannan kwaya ne shi yasa ƙwaya bala'i ce ƙwaya masifa ce ran ladi mutum zai shiga ɗan ƙwaya kasuwa ya gaba wanda yake kallonsa da haka sai ya shiga shago zai tsafi shi yana gaba wanda yake kallonsa an imran ibn husayn radiyallahu an daga imran dan husayn Allah kara mishi yadda annam ra'atan min juhaina ta atat nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wata mata daga juhaina ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ubla min az-zina tana ɗauke da ciki na zina fa qala sai ta ce ya nabi Allah asabtu haddan faqimhu alayya ya annabin Allah na cancanci haddi a tsayar min shi ita ta aikata laifin kuma ta kawo me ta kawo kanta wa zai iya fada'a nabiyullahi waliyaha sai annabi ya kira wato majibincinta fa qala yace ahsin ilaiha ka je ka kyautata mata fa idza wada'at fa'tini biha in ta haife ka zo min da ita fa fa'ala sai haka fa'amara biha nabi Allah sallallahu sai annabi ya umarni da ita fa shukad alaiha thiyabwa sai aka daure mata tufafinta a jikinta thumma amara biha faruji mal annabi ya umarni aka jefe ta thumma salla alaiha kuma sai mata sallah fa qala lahu umar sai umar yace tusalli alaiha ya nabi Allah wa qad zanat umar zaka mata annabi zaka mata sallah kuma tayi zina fa qala sai annabi yace laqad tabat tawbatan annabi yace tabbas tayi tuba fa لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم da za a raba mutum 70 daga ƴan Madina da ta ishe su wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala kai ka samu irin tubar ta kawo kanta da kanta tace a tsayar mata da haddi mu yanzu ƴaƴan manya in sun aikata ina shiga ake a fita a shiga a fita sai an rusa ne dokar da ba ma ta Allah ba sai sa hana a dauke ta al'umma kuma annabi sallallahu ya ce taya za ta rabauta idan ba a kwatawa mai rauni zaluncin da mai ƙarfi ya masa to mu yanzu in mai ƙarfi ya zalunce ka ya kuke za shikenan dai Allah ya isa kawai duk wanda suke kurkuku ƙananan barayi ne manyan barayi fa suna can suna fantama wasu duk wanda kaga kaje yanzu nan kurkukun nan garin da zaka je da wata miliyan biyar in kai wasa wanda ba za su fita ba su da yawa miliyan biyar ko in ka je da ka samu dubu ɗari biyu ɗari uku ne dubu hamsin dubu ashirin haka za ka sallame su duka amma waɗancan billions trillions ma wasu sun ɗiba kuma suna can yanzu su za su fito siyasar mu kuma mu zaɓe su su ne masu gaskiya su ne masu gaskiya kai gaskiya hisabi sai a lahira muka yin arewa gaskiya 2-0 wallahi an mana 2-0 na rantse da Allah tsayin taubatu ma'ais ibn malik da hamsa ke shiga sallah ko? ah tsayin tubar ma'ais dan malik ja'a ma'ais ibn malik ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah qahirni shi ma ma'ais dan malik ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kin Allah tsarkake ni fa qala sallallahu alaihi wasallam wayhak annabi ya ce kai ɗautonka irje fastaghfirullah wa tub ilayh kuma mana ka tuba zuwa ga Allah shi yasa al'asu shine idan mutum aikata zunubi ya sitarta kansa yau duk laifin da ka aikata sitarta kanka je ka buyo tuba ga Allah Allah zai karbi me yau tubanka yawa ku shi yasa kun ga da ya kawo kansa annabi ya ce wai tafi je ka tuba an gane je ka tuba qala faraja ghayra ba'id sai ya koma can dai sai gashi ya dawo sun maja ya dawo fa qala ya rasulullah tahhirni ma'aikin ya manzo Allah ka tsarkake ni fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam misla zalik annabi ya saki cewa kowa da Allah sai ka tuba shi yasa kun ga ba a raba tsakanin bawa da ni annabi kuma ba ma bincike mi ka aikata je ka tuba kawai hatta idza kanat rabi'a sai a karo na hudu qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam fima utahhiruk annabi ya ce cikin mi zan tsarkake ka fa qala min az-zina daga zina fa sa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam abi junun annabi ya ce ya taba hauka ne wannan ko akwai alamar hauka tattare da shi fa ukbira annahu laysa bimajnun sai aka faɗa annabi a wannan ba mahaukaci bane an san shi fa qala ashariba khamra sai annabi yace ya sha giya ya san wannan aiki in ba na hauka na hauka ba to abinda zai biyo ba shine me giya fa qama rajulun fastankahu sai wani mutum ya tashi ya shanshe na bakin shi falam yajid minhu riha khamri sai bai ji warin giya ne a tattare da shi ba qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace azanaita to kai zina fa qala na'am yace nayi fa amara bi farujin sai annabi ya umarni aka jefe shi fa kana nasu fihi firqataini sai mutane sabai suka rabu kasu bangare biyu game da shi qa'ilun yaqulu laqad halak wasu suna cewa ya halaka laqad ahatat bihi khati'atu zulubin sa ya kewaye shi ya kasa hakuri sai da ya kawo kanshi wa qa'ilun yaqul wani wani bangaren suke cewa ma taubatun afdala min taubati ma'is wacce tuba falalata ta kai irin ta ma'is annahu ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda ya kawo kanshi zuwa ga annabi fa wada'a yadahu fi yadi ya sanya hannun shi a hannun annabi thumma qala yace uqtulni bil hijara ka kashe ni da duwatsu ma na san jefe shi zai amma ya kawo me ya kawo kanshi qala to yake cewa falabi su bi zalika yawmaini aw salasa suka tsaya yini biyu ko uku suna cikin haka thumma ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum julus sai annabi yazo suna zaune fa sallama thumma jalasa annabi ya sallama ya zauna faƙada sai ya ce istaghfiru lima ibn malik annabi ya ce da sabansa ku ce Allah ka gafarta wa ma'iz dan malik qala faqalu ghafara Allah lima ibn malik sabai du suka ce Allah ka gafarta wa ma'iz dan malik qala yace faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace laqad taba taubatan ma'iz yayi tubar da law qusimat baina ummatin lawasi'atuh da al'umma aka raba tuban nan da ta yalwace su ya tuba tuba ta kware to kun ga waɗannan kisoshi duk da malam ya kawo me yake nuna maka ka tuba kuma tuba wacce take me ta kware ba tuban yaudara ba malam yake cewa fallahu azza wa jalla yaqbalu tawbatat ta'ib idan sadaqa fi tawbatihi idan har mutun ya gaskata tubarsa to fa Allah yana karban me tubansa duk girman zunubi bashin banki ya ci ya je ya tuba zinaida ya tuba luwadi yayi ya tuba fashi da makami yayi ya tuba sata duk zunubin da kake ka tuba mala yace kaifa la wa huwa subhanahu allazi fataha abwaaba tauba ala misra'iha kaka ba haka ba alhali Allah madaukaki shine wanda ya bude kofar tuba wa akhbara ibadahu annahu yaghfiru dhunuba jami'a kuma ya sanar da bayan shi cewa yana gafarta zunubai baki daya qala ta'ala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim qul kace ya ibadi ya ku bayina alladhina asrafu ala anfusihim wadannan da suka yi kasassaba a kawunan su la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahamar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba bai tsaya ba sai ya ce jami'a Allah yana gafarta dukkan zunubai amma fa sai ga wanda ya tuba ta kware innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shi mai gafara ne kuma mai jin kai wa qala fil hadith al qudusi a hadithin qudusi Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil layli wan nahar lalle ku kuna aikata zunubi da dare da yini wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zunubi gaba dai fastaghfiruni to ku nemi gafara ta aghfir lakum sai na gafarta muku a gaban nan ku sani ya ku yan uwana musamman matasa babban abin da yake janyo aikata zunubi akwai faragi lokaci babban abin da yake janyo aikata zunubi akwai me lokaci shi yasa ba wanda yafi aikata zunubi irin matashi so da ba wanda yake da lokaci irin me matashi shi yasa kar ka zama mai lokaci ka zama kawai baka da lokaci in baka gurin karatu baka gurin karantarwa to kana gun neman kuɗi yau kar ya zama kana da lokacin banza ya zama kawai kullun ka shagaltar da kanka to sai ya zama ko waya ko abokan banza ko hirar banza ba ma kada mi lokacin ta amma in dai ba ka da abin yi ba ka da sana'a musamman tun safe in ka tashi ba ka da wata ajanda har dare to dole in baka yi sharan masallaci ba za ka yi ta me kaso dole ranka zai kirkira maka wani abu ka aikata yawa dole ne in ka zauna cikin abokai mazinata su koya maka in ka zauna cikin abokai 'yan shaye-shaye su me su koya maka to zama baka da wannan lokacin yau kuma yanzu ne zaka nemi duniya da lahira matashi yanzu ne ka nemi duniya ka nemi lahira in ba ka karatu yanzu to ya zama kawai gun neman kuɗi kake iya duniya kake nema tunda ba ka karatu in kuma ba ka neman duniya to ya zama ka taɓa wajen me karatu amma kar a same ka da faragi in dai ka zama kana da faragi lokaci ya ma yawa ko to za ka aikata abin da me ba shi ne ba wannan nasiya ne ga 'yan uwana mala yake cewa limaza wasa nabi sallallahu alaihi almuslimina bil mubadarati bi tawbati nasur wato me yasa annabi yayi wasiya ga mu'minai wasulmai su gaggauta tuba ta kware aljawab amsa awwalan li anna li anna Allah amara al-mu'minina bi tawbati wa hazzarahum min min ta'khiriha domin Allah ya umarci muminai da su tuba kuma ya gargade su wato daga jinkirtata karka jinkirtata kawai ka tuba gaggauta tuba an gane saboda rayuwa ba ta da me karka ringa fasaufa fasaufa fasaufa wai ma'ana zan tuba zan tuba zan tuba zan tuba a gaggauta Allah ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha thaniyan abu na biyu li anna Allah azza wa jalla yuhibbu at-ta'ibin wa yafrahu bi tawbatihim domin Allah yana son masu tuba kuma yana farin ciki da tubarsu yawa Allah yana son masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba kuma yana farin ciki da me da tubarsu salisan abu na uku li'anna almalaikata almuqarrabin domin mala'iku makusanta hamalat al'arsh wanda suke dauke da al'arsh yad'una lita'ibina suna addu'a ga me ga waɗanda suke tuba alladhina ya'miluna al'arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi ويستغفرون للذين آمنوا سنة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سنة الدعاء على كغفرتا ما ستوبا واتوكما كسر سدق عذابك رابعا نقبا نهدو كما نقش لأن الله عز وجل يبدل سيئات التائبين حسنات domin Allah yana meda ladan wato ainihin afwan laifin wanda suka tuba a me da shi lada an gane a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai bawan da Allah zai zo da shi ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya sa a ajiye a boye masa mi manya-manyan laifuka sai ana nuna masa mi kanana ana fito da kanana ana nuna masa yana tabbatarwa shi yayi shi yayi shi yayi me yake tunani kar a tono me manya sai an nuna mar ƙanana ya gani sai Allah ce da mala'iku to a kawo lada a auna gwargwadon ƙananan nan ne gwargwadon wannan ƙananan a mai da su a bashi lada a gurbin saboda ya tuba tuba ta kware a nan sai ya ce Allah ina da wasu manya a tono su ana annabi sassanin sai da ya murmushi to kun ga kenan wani yana nuna gafara yalwar rahamar ubangiji cewar idan har mutum ya tuba tuba ta kware shine Allah ce ulaika ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim ulaika fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wadannan Allah zai musanya munanan su wanda suka tuba tuba ta kware kenan ya koma wato ainihin lada naka ya koyan wa musulmai wannan gaba tana da muhimmanci ko mu ya san laifin da yake aikatawa ubangiji to ya gaggauta me tuba tun kafin ya zo mutuwa ya ce rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt ko ya ce rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min salihin ko an je lahira ya ce me ya laitani qaddamtu li hayati ko ya ce ya laitani kuntu turaba ko ya waila ta laitani lam attakhidh fulanan khalila kun ga wannan duk ba zai masa ni ba ba zai masa amfani ba naka tun kafin lokacin ya wailata da ya laitani da ya laitana dinnan to mutum ya gaggauta ya gaggauta tuba ubangiji ta'ala ya azarta mu da wato ainihin tuba ta gargadi kafin mutuwa Allah ta'ala mamatan mu da suka rasu duka Allah ta'ala ya ji kansu mu kuma ubangiji ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya kyautata ƙarshen mu ubangiji ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari Ubangiji ta'ala ya wato ainihin ɗora mana bayi waɗanda za su zama alkhairi ga ƙasa ga bayi wato ainihin su zama su ne jagororinmu shugabanninmu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا واجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله